أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الفاتح الكاتب وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلى الله عليه ورضي وسلم الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقوى mutanen wannan gari na farko da sauran yan uwa da suka zo daga ina aka zo aka taru a wannan babban wato mahalli mafi tsarki a bayan ƙasa shine ɗakin Allah wanda ba tanaji wannan waje ba sai don bautawa Allah kaɗai shi kaɗai da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta salati da yin sallah da karatun alkur'ani wannan daki shine dakin Allah to daga cikin ka'idar Allah shine in aka gode masa zai ta ƙara wa mutane ni'ima la in shakartum la azidannakum daga cikin ni'imar da Allah ya yi mana ba mu farka da sai da muka farka kawai muka zama musulmi mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka gode wa Allah sai ɗauko sai da na sayidina wato maulana khatimul auliya'i sai ya ba da ya ba mu khatimul auliya'i muka gode sai ba mu shawar ibrahim alhamdulillah da muka gode wa Allah a neman shawar ibrahim sai ya ba mu maulan mu shawar abu tafi radiyallahu ta'ala anhu da mu gode da mu kushe mu mai wa Allah godiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ba mu wannan wali wanda muke tare da shi shi ne shek ibrahim mansur allah ya kara masa lafiya allah ya ja kwanansa allah ya kara masa basira da hikima allah kuma ya kara buɗe girginsa sirrin da yake tare da shi allah ya taninka masa a duk kowane ido albarkacin samu kuma allah ya sa mu dinga amfana da shi mai ta amfana da shi har abada albarkacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam lallai a madadin duk mutanen garin nan maulana shehu muna maka maraba da zuwa muna maka bangajiya na tafiye-tafiye da aka yi an je an yada sirrin allah an sanar da mutane allah an ja mutane zuwa ga allah dama shi gadon maulan shehu ibrahim ba komai a cikinsa illa a dinga tura bayan allah kawai zuwa halara allah to wannan shi ne baitin maulana shehu mansur a cikin diwani wal ummatu tahdi fihi mu'an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahina duk inda ya tafi a ko ina yake ba aikin da yake illa wannan Allah ya saka masa da alheri da haka ɗan uwa ne mana bishara kowa ya karkaɗa kunnensa kuma ya natsu don kada ka zo wajen amma kuma ka samu abin da ake samu a wajen ba kowa ya natsu ba fata kunne ba ana so ya zamanto ka ji da kunnen zuci kuma ka yi kokari abin da za ka ji a wannan waje ya zauna a cikin zuciyarka ba wai ya shiga kawai ya fita ba albarkacin shi yau masu Allah bar haka saboda manzon Allah Allah ya sa wannan taro da aka zo za a yi Allah ya sa a yi shi lafiya Allah ya sa a tashi lafiya lallai yau kamar da wannan taro ba rama na faɗa idan maulana shehu masu bai maulidi kowace halara zai yi maulidi a kanta to insha Allah za ka ta abin da baka taɓa ji ba saboda haka wannan abin da yake tabbatacce muna fatan yan uwa maza da mata yara da manya kowa da kowa za a ba da hankali a nasu domin a samu abin da ake raja'in samu a wannan waje kar mutum ya zo ya kama surutu wannan ita zai gaya wannan uwansa kaza don allah muna roƙon kowa a wannan waje da ya yi haƙuri ya nasu ya ji tarihin wannan wani da Allah ya haɗa mu da shi don falalarsa ka kanka batu ja ne tsantsan falala ce kawai ta Allah inna al-fadala bi yadillahi yutihi man yasha saboda haka maulana lokaci ya yi nisa dare ya yi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu daga abin da za mu suka zo gare ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
سعادتي فيكم وداعي واتجاعي واعتمادي في ابتداء وادكار واسفيات باشتدادي لما خاش راحة سود زرنا كذا الأعادي قدما همات شيخي بعد تقديم الوداد لست تغشى جور أنبان ولا صعب المقعد فهو ترس لمرد مرد مرد مركب فوق الجواد فهو ترس لمريد مركب فوق الجواد وهو درعي وهو حصني في هدوء أو بعادي ثم يا شيخ غريبا حقه جمع الأعادي فانكرن ما كان عبد يا إلهي للعباد منك أرجو نيل قصدي بعدما ليل المراد أنت ربي يا إلهي وخيافي أنت هادي لست لي ليس لي غيرك عون وكفى عون الجواد شاكرا نعماك حقا في جنوب منفعتي خالفا منك مرادي يا مرادي يا عمادي لست أقوى يا إلهي فاقتيادي من كتابي أنتم مهما تشاءوا دونه يكون كل بادي فلتقولوا فلتقولوا كن يكن ذا قيما راكما لعادي في اضطرار وافتقار واغتراب ذا المنادي رد بي خير البرايا فلتجني المنادي رد بي قطب المرايا فلتدن كيد الأعادي ذاك قطب ذاك فرد ذاك ذاك بحر ذاك كتم ذاك كتم للعباد ذاك شيخي ذاك حبي زينتي في كل نادي ذاك روحي ذاك جسمي ذاك كلي ذاك هادي ذاك فهمي وسمعي وبدني وجوابي ذا وزيري وسفيري وخفيري ومغادي ذاك كنزي ذاك ذكري منه ربحي وازديادي وأبنائي واقتداري إن مصر أو ببادي لست أشكو نحو غيري لا أغرن بعادي تسبي يا ربي على طاق هذا والسحاب دوم قولي كان لي فيكم إرادي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
lala na wajen nan su shiru mana
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات
وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والسمات وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والذمات
الذي وفقنا للاعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات الذي وفقنا وت- بالاعتقاد والتسليم والتسليم والمحبة والمحبة في أوليائه ذوي القربات في, في أوليائه ذوي القربات
وجعل الثناء عليهم وجعل الثناء عليهم جالبا جالبا لجميع الخيرات لجميع الخيرات
أحمده أحمده حمد من علم أن الفضل بيده حمد من علم أن الفضل بيده
يؤتيه من يشاء من المخلوقات يعطيه من يشاء من المخلوقات
والصلاة والسلام على عبد البريات والصلاة والسلام على أفضل البريات
سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات سيدنا ومولانا محمد شفيع الكائنات
المرسل رحمة في الأرض والسماوات المرسل رحمة في الأرض والسماوات
وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأبعات وأصحابه الهداة المهتدين ذوي القربات وأصحابه واsabi alhuda وأصحابه الحداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم عن مولانا الختمي بالبركات أبي البركات مد الأولياء ممد الأولياء والأقدام والأقطاب من وساقيهم الأزل من العدل إلى ما ليس له نهاية إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد مولانا أحمد بن محمد بن سالم بن سالم بالمواهب أبي المواهب الزياد أبي المواهب الخفيات والجليات والجليات الله تعالى
وعن خليفته وعن خليفته وصاحب فائدته وصاحب فيلته ووارثه ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح صاحب الفتح وال- والعلم والعلم والنصر والنصر والفيوضات شيخ شيخ الإسلام الإسلام برهام اليسر.
برهاما يسر والنبي أهديه
كاشف القربات كاشف الكربات
ورضي الله تعالى عن شيخي ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات أبو الفتوحات والبركات جميع الخلفاء وعن جميع الخلفاء والنواب والنواب والأصحاب والأصحاب ذوي المواهب ذوي المواهب والضمانات والضمانات وقدره ومقداره حتى قدره ومقداره العظيم أما بعد أما بعد
يوم وانا ‘yan uwana in ji maulana
maza da mata mazanmu da matanmu
masoya Allah da manzansa masoya Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam
masoya waliyin Allah da khalifansa masoya waliyin Allah da khalifansa
ina gaishe ku.
shehi yana gaishe mu
كل باسمه كل باسمه ووزنه وعينه ووسمه وعينه لا شوى دفو شيء يناتي وادمو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
زادكم الله مغفرة زادكم الله مغفرة
وفيدة ورحمة وفيدة ورحمة وتوفيقا وتوفيقا
سترا ورعاية وسترا ورعاية
بركم مديو شيخ بركة من يوم
ثلاثة يوم ثلاثة
عشرين دعوكو قوة سفر عشرين دقيقة قوة سفر سفر الخير والبركة سفر الخير والبركة
shekarun hijira 1446
shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida
ala sahib ya abdul salatu askar taslim ala sahibiya abdul salati wa akka taslim wanda ya daidai da wanda ya yi daidai da 27
ashirin da bakwai ga watan takwas ga watan takwas shekara ta 2000 shekara ta dubu biyu da 24 da ashirin da hudu miladiya miladiya haihuwar annabi isa haihuwar annabi isa ala nabina alaihi salatu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ga mu ga mu a cikin garin kaduna a cikin garin abuja cikin a cikin garin abuja a cikin garin abuja
a wannan zawiya a wannan zawiya da ke anguwan fadi da ke anguwar fafe
karkashin jagorancin karkashin jagorancin
marajal bahrain marajal bahrain yaltaqiyan yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan da shi malam mahmuda shine shehu malam mahmuda sahib alquran sahibul qur'ani wad diwan wad diwan jazahu allah wa ra'ahu حفظه الله ورعاه wa وطول عمره لنفع العباد والبلاد بجاه رسول الله امين
wannan mazauni ya hada mu da manyan mutane wannan mazauni ya hada mu da manyan mutane akwai shugaba mai girma akwai shugaba mai girma
a sheikh a sheikh
al'alim al'alim
honorable honorable justice justice alhaji mustapha alhaji mustafa adam adam jazahu allah wa ra'ahu hafizahullahu wa rahu amin akwai babban malami akwai babban malami babban limami babban limami da malam zakariya shehu malam zakariya jazahu allah wa ra'ahu hafizahullahu wa rahu alaran ma shi malam akwai alaran shehu malam sani jazahu allah wa ra'ahu hafizahullahu wa rahu da shi wanda allah ya bashi ikon gina wannan zamu da shi wanda Allah ya ba shi ikon gina wannan zawiya ne alhaji mansur shine alhaji mansur
jazahu allah wa ra'ahu hafizahullahu wa rahu yan uwa yan uwa
mun taru a nan mun taru a nan ba dan siyasa ba don siyasa ba ba dan cinikayya ba ba don cinikayya ba ba kuma dan auratayya ba ba kuma don auratayya ba ba dan muqabala ko raddi ba don mukabala ko raddi ba ba dan mujadala ko munazala ba don mujadala ko munazala ba ba dan mu faɗi halin wani ma ba don mu faɗa halin wani mahaluki mara kyau ba ba dan habaici da ba don habaiki da wargi ba bauta da sakarci da wauta da sakarci
mun taru mun taru
saboda godiya saboda godiya
ga Allah ga Allah da farin ciki da farin ciki da murna da murna da annashuwa da annashuwa da walwala da walwala da soyayya da soyayya
na haihuwar na haihuwar sultanul awliya sultanul auliya القلب المكتوم
wal barzakhul maktub والبرزخ المكتوم wal khatimul muhammadiyyin ma'lum والخاتم المحمدي المعلوم خاتم السبع المسائل خاتم السبع المثاني مولانا احمد التجاني مولانا أحمد التجاني صاحب القرب والسلام
سقانا الله من بحر علومه بأمر الأواني سقانا سقانا الله من بار علومه بأملأ الأواني أيوة شو تجاني
musulmi مسلمين wanda musulmai suka aminta daga sharrin harshensa da hannun shi wanda musulmai suka aminta daga sharrin harshensa da hannunsa in aka ce musulmi in aka ce musulmi kowa sai daga hannu.
kowa sai daga hannu
yanzu da na ce ina musulmi yanzu da shaida ya ce ina musulmi dukan mu za mu daga hannu.
dukan mu zamu daga hannu To amma kun san abin da annabi amma kun san abin da manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam cewa yi cewa yayi al-muslimu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi
saboda a baya saboda a baya jibril ya tambaye shi jibril ya tambaye shi malaika jibril mala'ika jibril ya ce masa yace masa akhbirni an al-islam akhbirni an al-islam ba ni labari menene musulunci ba ni labari menene musulunci sai ce al-islam yace al-islamu تشهد أن لا إله إلا an tashhada an la ilaha illa Allah وأن محمد رسول الله وأن محمدا رسول الله
وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصوم رمضان وتحج البيت إن وتحج البيت لمن استطاع إليه حج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا إن استطعت إليه سبيلا to daga nan to daga nan duk wanda yake sallah duk wanda yake sallah sai da aishi ya gama da mutum sai ga an shi ya gama da musulunci balle ya ga yana azumi balle ya ga yana azumi balle ya ga ya je hajji balle ya ga ya je hajji balle ya ga yana da yan dukiya yana fidda zakka balle ya ga yana da yar dukiya yana fidda zakka sai cutar juna sai cutar juna sai zagin juna sai zagin juna sai bin diddigin juna sai bin diddigin juna sai neman aibin sai juna neman aibin juna sai annabi ce kai sai annabi ce kai ku natsu ku natsu bari in gaya muku bari in gaya muku ba sallah ba ce ba kawai ba sallah ba ce da kawai musulunci musulunci ko azumi ko ko azumi zakka ko zakka ko hajji ko hajji almuslimu al-muslimu wanda ake cewa musulmi wanda ake cewa musulmi a wurin Allah man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda musulmi yan uwansa suka aminta daga sharrin harshensa da hannun shi shi ne wanda musulmai yan uwansa suka aminta daga sharrin harshensa da hannunsa baya zagin kowa baya zagin kowa baya cin zarafin kowa baya cin zarafin kowa baya gulman kowa baya gulman kowa bai tsegumin kowa bai tsegunin bai kowa wa kowa kazafi bai wa kowa ƙazafi bai wa kowa sharri bai wa kowa sharri
sannan bai taba dukiyar mutane sannan bai taɓa zuciyar mutane ko a gaban su ko a bayan su ko a gabansu ko bayansu
bai zubar da jini da ransa ba sannan ba zai iya raba wani da ransa ba
sai da hakkin Allah sai da haƙƙin Allah
wannan shine wannan shi ne musulmi musulmi to yan uwa to ƴan uwa ashe musulunci ashe musulunci ba yawan sallah bane ba yawan sallah bane kawai ba azumi da zakka da hajji bane ba azumi da zakka da hajji bane kawai in muna so musuluncin mu ya kyau idan muna so musuluncin mu ya kyau mu daina zagin mutane mu daina zagin mutane mu daina cin zarafin su mu daina cin zarafin su ka ce wani ba akidan mu kai ɗaya ka ce wani ba aqidan mu ne ba zan zage su bari in zage shi ko mai sharri ko in mai sharri ko mai kare ko in mai kage kai haka in kai haka sunan ka musulmiya sunanka musulmiya akwai musulmi sai ya ce kun san akwai musulmi akwai musulmiya akwai musulmiya
Allah ka samu zama musulmi ke ya ce Allah ka samu zama musulmi da ce amin. Amin.
to shehu tijani Allah ka rama To shehu tijjana Allah ya kara mar yadda musulmi ne
original wa original one in shi na kwarai na gaskan.
sannan shehu tijani Sannan shehu tijjani Allah ka rama yadda Allah ya kara mar yadda
mumini mumini.
kun san menene imani Kun san menene imani in shi?
mala'ika jibril Mala'ika Jibril ya tambayi annabi alaihi salatu ya tambaya annabi alaihi salatu wassalam yace akhbirni anil iman yace akhbirni anil iman wani labari menene iman ba ni labari menene imani yace al iman yace al imanu tu'mina billahi an tumina wa billahi malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa wal rusulihi yawmil akhir wal yawmil akhir
wa tu'mina bil qadari wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi khairihi wa sharrihi murrihi wa hulwihi murrihi wa hulwihi imani imani shine kai imani da Allah shine kai imani da Allah da mala'ikun da da mala'ikunsa littattafan da ya saukar da littafan da ya saukar da manzannin da aka saukarwa da manzannin da aka saukarwa sannan kai imani da kaddara sannan kai imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi mai daɗi da mara daɗi Allah ya kaddara maka talauci Allah ya kaddara maka talauci kai ta jin daɗi a cikin to talauci kai ta jin daɗi a cikin talauci Allah ya kaddara ma wadata Allah ya kaddara ma wadata kai ta jin daɗi a cikin wadata ita jin daɗi a cikin wadata Allah ya kaddara ma lafiya Allah ya kaddara ma lafiya ta jin daɗi cikin lafiya kai ta jin daɗi cikin lafiya ya kaddara ma cuta Allah ya kaddara ma cuta ta jin daɗi a cikin ita jin daɗi a cikin cuta abinda mutane ba sani ba abinda mutane ba su sani ba cuta daban cuta daban kai daban kai daban
wadata daban wadata daban kai daban kai daban talauci daban talauci daban kai daban kai daban ɗaukaka daban daukaka daban kai daban kai daban kaskanci daban kaskanci kai daban kuma daban kai kuma daban kaskanci kaskanci baiwa ce baiwa ce wadata wadata Baiwa ce.
baiwa ce talauci talauci Bawa ne.
bawa ne cuta cuta Baiwa ce.
baiwa ce kaima kai Bawa ma ne.
kai ma bawa ne haka
ya kamata yanzu shehi ka ji tsoron bawa don wanka ka ji tsoron ubangiji ka ji tsoron ubangiji ku Ka san Allah in ka san Allah za ka ji daɗi a cikin talauci za ka ji daɗi a cikin talauci fiye da yadda mawadaci ke jin daɗi a cikin wadata fiye da yadda mawadaci yake jin daɗi a cikin wadata amma sai in ka san Allah ne ba wani daɗi ba ba wani daɗi ba in ba Allah ba in ba Allah saboda ka akwai Allah a wadata ba saboda haka akwai Allah a wadata akwai Allah a talauci akwai Allah a talauci akwai Allah a lafiya akwai Allah a lafiya
akwai Allah a ciwo akwai Allah a ci akwai Allah a akwai Allah a daraja daraja akwai Allah a ganci akwai Allah a kaskanci da sakulo shi so zaƙulo shi ma ka sa ni Kar ku bari wani abu a cikin rayuwa.
sai ya ce kar mu bari wani abu a duniya ya razana mu shi yasa za ku shi yasa za mu yi mamaki yi mamaki suna ga jahili ya samu Allah sai daga jahili ya samu Allah malami bai same shi malami bai same shi ba saboda shi jahili saboda shi jahili ya gane shi bawa ne ya gane shi bawa ne jahilcin ma bawa ne ya gane jahilcin ma bawa ne ne ba jahilci sai laliba ya jahilci samu Allah sai samu Allah shi ko malami sai ya kasa laliba ilimi bai samu Allah bai samu Allah ba ka bar shi da wa'azi sai aka bar shi da wa'azi kawai Mulana ya ce shehu tijani Allah ya kara mai yadda mumini ne.
mumini ne bayan wannan bisa bayan wannan duka sai annabi alaihi sai annabi alaihi salatu wasallam salatu wassalam ya zo kar ka ga kar ka ga ya ce sai annabi ya ce
kar ka ga kai imani da Allah kar ka ga kayi imani da Allah da mala'iku da mala'iku da littattafai da littafai da manzanni ka dinga zagin musulmi ka dinga zagin musulmi kana rena mutane kana rena mutane sai ce bari in ga muku sai ce bari in gaya muku la yu'minu ahadukum la yuminu ahadukum لا يحب لأكيه حتى يحب لأخيه يحب لنفسه ما يحب لنفسه
هذا ولكذا في kaga wani karatu ko شو can يا شيء صلى آه، مسلم شيء ya ce musulunci صلى sallah Azumi.
azumi Zaka.
zaka Hajji.
hajji
مسلم شيء musulunci kenan to amma musulmi amma musulmi wanda musulmi yan uwansa suka aminta daga sharrin harshensa da hannunsa wanda musulmi ɗan uwansa suka haminta daga sharrin harshensa da hannunsa nan kuma nan kuma yace imani yace imani shine yin imani da Allah yin imani da Allah da mala'iku da mala'iku da ranar da lahira ranar lahira Da littattafai.
da littattafai Da manzanni.
da manzanni imani da da kaddara imani da kaddara a nan kuma a nan kuma sai ce kai sai ce kai ba kowa bane mumini ba kowa bane mumini in kana so ka ga in mumini kana so ka ga mumini shine wanda yake so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa shi ne wanda yake so wa dan uwansa abin da yake so wa na kansa alkai na alkhairi yake kiwa dan uwansa abin da yake kiwa kansa na sharri yake kiwa dan uwansa abin da yake kiwa kansa na sharri in ka yi in imani ka yi imani da gaske duk abin da kake so ya same ka na alkai duk abin da kake so ya same ka na alkhairi kai kokari kai kwadai ya samu na ka yi kokari ka yi kwaɗayi ya samu ɗan uwanka abin da baka so ya same ka na sharri abin da ba ka so ya same ka na sharri kai kokari ka yi kokari kada ya samu na uwansa ka ga bai samu ɗan uwanka ba
wannan wannan shine imani shi ne imani to shi mutum ya yi to shehu tijjani Allah ya kara mana yadda Allah ya kara mana yadda Amini.
mumini ne original wanda gaske
Yes. Sannan yan uwa.
sannan yan uwa Tijjani malami.
shehu tijjani malami Kulli ma'anar.
bi kulli ma'anan Duk abin da ake kira ilimi.
duk abin da ake kira ilimi Za su yi ilimin ma.
har zatin ilimin ma ya ɗauko
Ya nemi ilimi a farkon rayuwar shi.
ya nemi ilimi a farkon rayuwar shi Ƙarshen rayuwar shi.
ƙarshen rayuwar shi Sai da ilimi ya zo yana neman shi.
sai da ilimi ya zo na neman shi
Malami ne.
malami
Malamai sun kasu hudu.
malamai sun kasu hudu
Akwai malami akwai malami
wanda yake ya sani.
wanda yake ya sani
Amma shi bai san ya sani. ba.
amma shi bai san ya sani ba
Akwai malami akwai malami
wanda yake ya sani.
wanda yake ya sani Kuma shi ya san ya sani.
kuma shi ya san ya sani
Akwai malami akwai malami
wanda yake bai sani ba.
wanda yake bai sani ba
Amma shi bai san bai sani. ba.
amma shi bai san bai sani ba
Akwai wanda ya hau kujerar ilimi akwai wanda ya hau kujerar ilimi bai sani ba.
bai sani ba Kuma ya san bai sani. ba.
kuma ya san bai sani ba Shehu Tijjani Allah ya kara to mana.
shehu tijani Allah ya kara mar yadda Ya sani.
ya sani
Kuma ya san ya sani.
kuma ya san ya sani
malami ne mai aiki da ilimi malami ne mai aiki da ilimi wanda suka zauna da shi wanda suka zauna da shi suka ce ba mu taba jiya zage wani ba.
suka ce ba mu taɓa ji ya zagi wani ba
suka ce akwai ran da wani ya zo akwai suka ce akwai ran da wani ya zo kamun a koma zawiya kamin a koma zawiya suka ce ana wazifa a darul miraya lokacin ana wazifa a darul niraya sunan anguwan shehu jari sunan anguwan shehu tijani gidan kenan gidansa nan gidansa sunan anguwan buraida sunan anguwan bulaida ko darda ko darda
yana zaune bayan ya gama lazimi yana zaune bayan ya gama lazimi sai wani ya zo sai wani ya zo akram kallahu akan kuma da zamu wurin suwa da nake daga wurin suwa da nake da zagin ka ba abinda su banda zagi ka ba abin da suke da maulana ya dago da mulana ya dago sai ka zai da ya kalle shi sai da ya fukari a sai da fitari a wani
kallo kuro kallo kurum
shehu tijani shehu tijani Allah ya kara mar yadda Allah ya kara mana yadda Allah ya bayyana da shi Ibrahim a cikin dariƙarsa ba.
ba dan Allah ya bayyana da shi Ibrahim a cikin dariƙarsa ba Yayin dariƙar Tijjaniya ba su yawa.
da ƴan dariƙar Tijaniya ba su da yawa Saboda tsoronsa ake saboda tsoron sa ake yi baya fira, baya tsira baya wasa.
baya wasa Bari ka zo da wasa.
balle ka zo da wasa
Ko wani almajirinsa akwai wani almajirinsa sai ji wa mulkansu.
sai bi Muhammadu Kansufi Ce wallahi inda na tabbatar shi Tijjani ya gaji manzo Allah.
ya ce wallahi inda na tabbatar shehu Tijani ya gaji manzo Allah Ba Muhammad kansu zuwa.
ba Muhammadu Kansufi shehu Tijani ba
Sai di sai di Abbas bin al-Ghazi.
sai bi Abbas bin Gazi Yace inda na tabbatar shi Tijjani ya gaji manzo ya Allah.
ce inda na tabbatar shehu Tijani ya gaji manzo Allah Yadda sahabbai suke aje tambaya yadda sahabbai suke ada tambaya su kwana da ita a su zuciya.
kwana da ita a zuciya Suna maimaita ta.
suna maimaita ta Suna so in sun zo gaban shugaba su yi.
suna so in sun zo gaban shugaba su yi da sun zo da sun zo sai tambayar ta bace sai tambayar ta bace yace wallahi shi ma haka yake ya ce wallahi shi ma shi tijani haka yi dan kwana ina wurin tambaya zan kwana ina wurin tambaya waye gari ina wurin da in wayi gari ina wurin tambaya kar in manta dan kada in da manta na zo gaban shi da na zo gaban shi muna haɗa ido muna haɗa ido sai in manta sai in manta kawai
shehu tijani shehu tijani na ƙara mai yadda Allah ya kara mai yadda sharifi sharifi hasani hasani ne manzo Allah sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi a wasallam hadisi ya gaya a mana hadisi ya gaya mana yace da mu yace da mu ahlu baiti ahlu baiti safinatu nuhin كسفينة نوح man ta'allaka biha من تعلق بها naja نجا ومن تخلف عنها ومن تخلف عنها garika غرق ko halaka ko halaka iyalan gidana iyalan gidana da jirgin annabi nuhu da jirgin annabi nuhu sai su daya tafiyar su daya lokacin da aka yi ruwan tufa lokacin da aka yi ruwan tufana duk wanda ke hau jirgin annabi duk wanda bai hau jirgin annabi nuhu ba ya halaka ya halaka karshen zamani ƙarshen zamani duk wanda bai rike iyalan gidana duk wanda bai rike iyalan gidan nan Allah ba bai samu wani cikin su ya kama ba bai samu wani cikin su ya kama ba ruwan tufanan zunubi ruwan tufanar zunubi da sharri da sharri da annoba da annoba masifa da masifa za ta gama da shi za ta gama da shi mun gode wa Allah mun gode wa Allah Allah ya ce da Allah ya sa muka rike shi alhamdulillah dan uwa mu ce alhamdulillah
wani yana iya cewa wani yana iya cewa ya za a ce shehu tijani sharifi ne ya za a ce shin tijari sharifi ne bayan a afirka aka haife shi bayan a Afirka aka haife shi gaskiya ne gaskiya ne
shehu tijani Allah ya kara mana yadda.
shehu tijari Allah ya kara mar yadda
sharifi ne sharifi ne shi kan manzo Allah jikan manzon Allah
shi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru abin da ya faru a zamanin Abi Ja'far al-Mansur a zamanin Abi Jafar al-Mansur
wato zamanin daular Abbasiyya wato zamanin daular Abbasiyawa
a lokacin ne a lokacin ne al-Imam al'imam Muhammad Muhammad
Zainul Abidin Zainul Abidin ya bar Madinar Munawwara ya bar Madinar Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wa afdalus taslim ala sakina Abdul Salatu wa Askar Taslim
ya fito ya fito
da 'ya'yansa masu albarka da ‘ya'yansa masu albarka
da sauran 'yan uwansa da sauran ‘yan uwansa.
to daga nan ne suka warwatsu To daga nan ne suka warwatsu, kakan shehu tijani na biyar kakan shehu Tijjani na biyar, sai muhammad bin salih Sheikh Muhammad bin Salim ne farkon wanda ya zo ƙasar algeria shi ne farkon wanda ya zo ƙasar Algeria,
ya sauka wani gari ya sauka wani gari ainu madi Ainu Madi,
ainu madi Ainu Madi alƙarya ce alƙarya ce.
kuma zango ne kuma zango ne daga cikin zanguna da ake tsayawa in za a je aikin hajji daga magrib daga cikin zanguna da ake tsayawa in za a je aikin hajji daga magrib akwai zango zango guda hudu akwai zango-zango guda hudu na farko na farko ƙorafi ce kurati jij na biyu na biyu jira abi tamburu giri abisan na gur uku na uku gasur na gasul hudu na hudu Ainu Madi.
ainu mali
kasancewar wurin matattarar matafiya kasancewar wurin matattarar da matafiya baki da baki to sai ya zama waliyai na zuwa to sai zama waliyai na zuwa sharifai na zuwa sharifai na zuwa malamai na zuwa malamai na zuwa su kuma mutanen alƙaryar su kuma mutanen alkaryar Allah ya sa musu san baki Allah ya sa musu san baki sai suna duk sharifin da suka gani sai suna duk sharifin da suka sai gani su girmama shi sai su girmama shi su kai masa hidima su yi ta yi masa hidima
in ya ji daɗi in ya ji daɗi sai dan tsaya ya kwana biyu sai ya ɗan tsaya ya kwana biyu to su ko da sun ga ya tsaya sun kona sun gaya ta sai su bashi mata sai su ba shi mata
haka suka yi haka suka yi suka ba kakan shautu da suka ba kakan shehu tijani Allah ya ƙara masa yata
bari mu karanta salsal tashi bara mu karanta sarsalar tasa
yan uwa ‘yan uwa sunan maulana sunan maulana sayyidi ahmadu sayyidi ahmadu ana masa laƙabi abul abbas ana masa lakabi abul abbas ana masa alkunya abul faidi ana masa alkunya abul saidi waliyai suna kiransa khatimus sab'il masani waliyai suna kiransa khatimu sab'il masani
sunan mahaifinsa sai bi muhammad sunan mahaifinsa sayyidi muhammad har ku ce muhammad kar ku ce muhammad bil fathi bil fathi ma ma muhammad muhammad haka ake kiran shi haka ake kiran shi baban shi baban shi tijani muhammad sayyid muhammad ana masa laqabi ana masa lakabi
abu abdullahi abu abdullahi ana masa alkunya ana masa alkunya bin umar bin umar saboda tsananin riko da addini saboda tsananin riko da addini
sunan mahaifinsa sunan mahaifinsa muktar muktar sunan mahaifin muktar sunan mahaifin muktar ahmad ahmad sunan mahaifin ahmad sunan mahaifin ahmad muhammad muhammad wannan shine fara zuwa ainihin wannan shi ne fara zuwa aimar
dalilin da ya sa aka haifi shugaban a nan magrib dalilin da ya sa aka haifi shi tijani a nan magrib kenan shi muhammad shi muhammad sunan mahaifinsa salim sunan mahaifinsa salim salim salim sunan mahaifinsa abil iyi sunan mahaifinsa abil aid abil iyi abil aid sunan mahaifinsa salim sunan mahaifinsa salim salim salim sunan mahaifinsa ahmad sunan mahaifinsa ahmad ahmad ahmad ana masa lakabi ana masa lakabi alawani alawani suna cewa ulwani wasu suna cewa ulwani
alawani alawani sunan mahaifinsa ahmad sunan mahaifinsa ahmad ahmad ahmad sunan mahaifinsa aliyu sunan mahaifinsa aliyu aliyu sunan aliyu mahaifinsa abdullahi sunan mahaifinsa abdullahi abdullahi sunan abdullahi mahaifinsa abbas sunan mahaifinsa abbas abbas abbas sunan mahaifinsa abdul jabbar sunan mahaifinsa abdul jabbar abdul jabbar abdul jabbar sunan mahaifinsa idris sunan mahaifinsa idris idris idris sunan mahaifinsa idris sunan mahaifinsa idris idris na biyu idris na biyu sunan mahaifinsa ishaq sunan mahaifinsa ishaq sahaq ishaq sunan mahaifinsa zainul ali sunan mahaifinsa zainul abidin
aliyu zainul ali aliyu zainul abidin
zainul abidi zainul abidin sunan mahaifinsa ahmad sunan mahaifinsa Ahmad
ahmad Ahmad sunan mahaifinsa nafsu zakiya sunan mahaifinsa Nafsu Zakiya nafsu zakiya Nafsu Zakiya sunan mahaifinsa sunan mahaifinsa abdullahi al-kani Abdullahi Kani shi nafsu zakiya shi Nafsu Zakiya shi ne ya fara baro madina shi ne ya fara barin Madina saboda kashe su da ake a lokacin saboda kashe su da ake a lokacin ana neman sharifai jikokin annabi ana neman sharifai jikokin annabi ana kashe su ana kashe su
shi kuma zai a nafsu shi zakiya kuma Nafsu Zakiya su kansu ahlul baiti su kansu ahlul baiti har mahaifin har mahaifi abdullahi kani Abdullahi Kani yana girmama nafsu zakiya yana girmama Nafsu Zakiya annan mahaifinsa kannan mahaifinsa suna girmama nafsu suna girmama nafsun zakiya Ya'yansu.
ya'yansu abokansa abokansa suna girmama shi suna girmama shi
to shine khalifan musulmi na wannan lokaci ko sarkin musulmi na wannan lokaci shi ne ko sarkin musulmi na wannan lokacin ana kiransa abi ja'far al-mansur ana kiransa abi jafar al-mansur duk duniya duk a duniya wanda yake tsoro kamar nafsu zakiya ba wanda yake tsoro kamar nafsun zakiya saboda kowa ya ga nafsu zakiya saboda kowa ya ga nafsun zakiya sai ya so shi so ya so shi ga hasken annaba a fuska ga hasken annabi a fuskarsa
ga imani ga imani ga natsuwa ga nutsuwa ga kaifin hankali ga kaifin hankali ga karfin ga basira ƙarfin basira ga hangen ga nesa hanken nesa ga kashafi ga kasafi ga kabuli ga kaburi to ka san sarki to ka san sarki ba ma sarki ba ba ma sarki ba ko malami ko malami zai so ya gana bin wani zai so ya ga ana bin wani malami malami za ga mutum hamsin na bin shi za ka ga mutum hamsin na bi shi amma da ya ga wani da ya ga wani da mutum uku da ya ga wani da mutum uku za ga ya tsaya za a ga ya tsaya kai waye wannan ne kai waye wannan ne
kar abu kowa sai shi kana ku kowa sai shi
to balle tana ko to balle kana kuna
wannan abun shi ya sa ya neme su ya kashe su wannan abin shi yasa yanayin da suka kashe su sai suka baro madina sai suka baro madina da iyalansu da iyalansu suka warwasu suka warwatsu sai shi muhammad bin salim ya zo a- a- ya zo algeria sai shi Muhammad bin Salim ya zo Algeria.
a akwai daga cikin waɗanda suka fito akwai daga cikin waɗanda suka fito Idris al-Akbar Idris al-Akbar shi ya kafa fat shi ya kafa fahar shi ya sake ta fatil Idrisiyya shi ya sa ake cewa fasil idrisiya
nafsu zakiya nafsu zakiya an Abdullahi Kani dan abdullahi kane a wannan rikicin da aka dinga yi a lokacin a wannan rikicin da aka dinga yi a lokacin shi kansa Abdullahi Kani shi kansa abdullahi kane a kurkuku ya rasu a kurkuku ya rasu mahaifin nafsu zakiya mahaifin nafsu zakiya
saboda tsananin kiyayyar da ake musu saboda tsananin kiyayyar da ake musu ko wani ɗa da suka haifa akwai wani ɗa da suka haifa saboda kyau saboda kyau ana kiransa dibajin asfa ana kiransa dibatul asfar farin kyalle ne tsafta farin kyalle ne tsafta subhanallah wai ba a taba shi ma sai an wanke hannu wai ba a taɓa shi ma sai an wanke hannu yaro ne yaro ne sharifi sharifi kyakkyawa kyakkyawa in ka gan shi in ka gan shi za ka ɗauka irin gilmanin mukhallas za ka ɗauka irin yaran aljannan nan ne.
saboda kyau saboda tsaba kyau amma sai da aka kashe shi amma sai da aka kashe shi aka hau da shi sama aka hau da shi sama aka sako shi ya faru aka sako shi ya faɗo subhanallah
abin da yasa nake faɗin wannan abin da ya sa shi yake faɗi mana wannan da masu surutu saboda masu surutu Allah ya ci shehu tijani a magarib ya za ta shi wata jana a magrib a afirka afirka ya ba a biye shi a can ba ya ba a yafe shi a can madina ba ai matsala ce ta faru a can ai matsala ce ta faru a can kakanninsu kakanninsu da suka bar madina ne suka bar madina
kai yanzu ba ka mamaki kai yanzu ba ka mamaki ka je makka in ka je maka ko madina ko madina ko za ba ka ganin ahlul bait me yasa ba ka ganin ahalul baiti sai dai tsalla tsalla sai dai tsalla tsalla kuma zuwa suka yi kuma zuwa su kai kuma ba su da da da da da da da da iko a wurin kuma ba su da iko a wurin
tuntuni ne ba yanzu ba tuntuni ne ba yanzu ba wani tsari ne wani tsari na ne siyasa na siyasa
abdullahi kani abdullahi kane dan hasan al-musanna dan hasanin musanna hasan al-musanna hasanin dan musanna hasan al-sibti dan hasanin siddi hasan al-sibti hasanin siddi dan al-imam ali ibn abi talib dan al-imamu ali ibn abi talib ali ibn abi talib ali ibn abi talib kanin manzo Allah ne.
kadin manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni da aliyu ni da Aliyu hasashe ne hasashe ne guda biyu guda biyu muka taho daga Allah muka tawo daga Allah ainihin hasken ainihin lafiyar annabi ne annabi ne sai ya rabu biyu sai rabu biyu sai aka sa ɗaya muhammad sai aka sa wa ɗaya Muhammad sai aliyu ɗaya Aliyu
ya ce muka taho ya ce muka taho da sauka cikin adam muka sauka cikin Adamu sauka a nuhu muka sauka a Nuhu ibrahim Ibrahim muka dinga tahowa muka dinga tahowa sai da muka zo sai da muka zo muka sauka cikin abdulmutsalli muka sauka cikin Abdul Muttalib sai muka yi sallama da shi sai muka yi sallama da shi sai ne abdullahi sai sai shugaba sai Abdullahi shi abu dalib sai shi sai na Ali Abu Talib sai muka sake haɗewa sai suka sake haɗewa sai hasan da a mutum cikin imamu Hassan da Hussein.
sai na ali Sai na Ali hasanullahi al-gani Asadullahi Jalib wallahi wallahi billahi al-azim billahi azim da Allah ya duniya tun da Allah ya duniya bayan manzo Allah bayan manzon Allah ba a taɓa yin jari irin Ali ba a taɓa yin jari ne irin Sayyidina Ali ba
aljanu sun taɓa zuwa sun kawo annabi kuka aljanu sun taɓa zuwa sai kawo annabi kuka musulunta sun musulunta kafaran aljanu na yaƙa kafirai aljanu na yaƙar su suna kashe su suna kashe su suka ce ai mana addu'a suka ce ai mana addu'a annabi ya ce zan yi addu'a zan turo takobi na yace zan yi addu'a zan tuno takobi na yanzu manzo Allah ana tsakiyar yaki ana tsakiyar yaki sai ga aliyu ya sai ga annabi ya fito a'a dan adam dan adam a cikin a aljanu cikin aljanna duka yake duka yake Kara yake.
kara yake kafin su ankara ya gama yaki ya gama yaki
kuma sayyidina ali yana da wani abu kuma sai na yana da wani abu shi ba kamar sauran mayaka shi ba kamar sauran mayaka bane ana yaki ana yaki yana karatu yana karatu
a yaki daya a yaki daya sai ya saukan alkur'ani sai ya yi saukan alqur'ani sai ya sauka goma sai ya sauka goma ana faɗa yana tilawa ana faɗa yana turawa sai na ali sirrin manzo Allah sirrin manzan Allah
mijin sai da Fatima ta shi ne mijin sai da sai da tuna faɗi mutu zahara sai da faɗi mutu zahara Ita ce sai da nisa'il ita alam ce sayyidatun nisa'il alamina
shugabar matan duniya shugabar matan duniya duka
shi yasa hasada ta yi yawa akan yaya shi yasa hasada ta yi yawa akan yayansu a ce mutum a ce mutum mahaifiyarsa mahaifiyarsa Fatima Fatima babansa babansa Aliyu Aliyu kakansa kakansa Annabi.
annabi
Kaga ba ta inda za ku haɗu kaga ba ta inda za ku haɗu shi yasa in aka tashi kinsu shi yasa in aka tashi kinsu za ka ga muguwar kiyayya za ka ga muguwar kiyayya ana kin sayyidina Ali ana kin sayyidina Ali amma ba ya faɗa amma ba a iya faɗa da shi
ala nabiyina alaihi salatu ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam kun ji ainihin iyayen shehu to kun ji ainihin iyayen shehu tijani radiyallahu sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya masa ya ce masa anta waladi haqqan ya ce masa anta waladi haqqan
anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan nasabuka ila al-hasan ibn ali sahih nasabuka ila al-ali ibn hasan al-sahih
nasabuka nasabuka ila al-hasan ibn ali ila al-hasan ibn ali sahih
sahih
kai dana ne da gaske kai dana ne daga abin da yasa ya gaya mai abin da yasa ya gaya masa shehu tijani shehu tijani mutum ne ya tsoron Allah mai tsoron Allah
mumini mumini ne taqi taki mustaqi mustaki
wali wani siddiq siddiqi qudus ƙudubi gawi gausi fardi karbi jari jami khatmu hatimu katimu
kuma yana da sunaye da yawa kuma yana da sunaye da yawa
shi khatmun shi hatimun ne khatimul awliya hatimul auliya ne shi khatmun shi katimun ne makatum maktumu barzakhin shi barzafi ne barzakhul alam barzafin ala
ko wadansu waliyai akwai waɗansu waliyai su biyar ne tunda Allah ya yi su biyar ne tun da Allah ya duniya ba da shida Malam shida,
akwai wadansu waliyai akwai waɗansu waliyai su takwas su takwas ne tunda Allah ya yi tun da Allah ya yi duniya ba na tara ba da tara.
akwai wadansu waliyai Akwai waɗansu waliyai su hudu ne su wuri ne tunda Allah ya yi duniya tun da Allah ya yi duniya ba da biyar ba da biyar.
akwai wadansu waliyai Akwai waɗansu waliyai su biyu ne su biyu ne tunda Allah ya yi duniya tun da Allah ya yi duniya ba da uku ba da uku.
akwai wani wali Akwai wani waliyi shi ɗaya ne shi ɗaya ne tunda Allah ya tun da Allah ya yi duniya yi duniya ba na biyu ba da biyu.
shi ne Ahmadu Tijjani Shi ne Ahmadu.
baya son da'awa Baya son da'awa bai san cika baki bai san cika baki ce ni yi kaza ne ya ce ni kaza ne bai yi wani.
bai yin haka
ya san shi sharifi ya san shi sharifi ne amma bai taɓa faɗa ba amma bai taɓa faɗa ba sai da ya ji daga abin sai da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam
in kana so ku bata in kana so ku bata ya ce sharifi ka ce sharif
in ya kalle ka in ya kalle ka sai ka tsaro sai ka tsaro to ya gaya ma ni sharifi cewa ya gaya maka ni sharifi a kan kalla haka muka ji ana to cewa ki haka maka Allah haka muka gana cewa sai da ka ji ana cewa to sai da ka gana cewa ga bakin annabi ka daga bakin annabi ka ji ji ji kansa cewa ni jikansa ne a a a ji muka yi ana cewa a ji ka gana cewa to ni ba na son wa ke to ni ba na son wasa sake gaya kar mu ka sake da sunana Ahmadu suna da ahmad haka yake haka yake shi ne da manzo Allah ya bayyana shi ne da manzo Allah ya bayyana sai masa an kawo da shi.
ya ce an tara da ke hakan
an ce in an ce maka sharifi maka shari'u dana kar ka hana kai dana ne da kai ɗana ne da gaske dangananka dangananka zuwa Hassan dan Ali zuwa hasan dan ali ingantacce ingantacce ne
to wai da muka taru dai shi ne koya mana wai to da muka taru nan shi ne ya koya mana
haka kawai mun je mun bar garuruwan mu mun bar anguwannin mu mun bar harkoki mun zo mun taru haka kawai mun je mun bar garuruwan mu mun bar anguwanni mu mun zo mun taru saboda wani mutum saboda wani mutum ba yaran mu ba ba yaren mu ba ba jinsin mu ba ba jinsin mu ba ba dan garin mu ba ɗan garin mu ba ba dan kasan mu ba ɗan gasar mu ba shi balarabe shi ba larabi mu bai baye mu bai baye shi fari shi fari mu mu bakaki makake kyakkyawa kyakkyawa da shi munana mummuna na shi malami malami ne jahilai mun jahilai arifi arifi majubai mu mahajubai wayayye buwayayye yarkanta mu kuma kaskantattu mawadaci mawadaci mu kuma kuma talakawa.
talakawa amma zo mun taru amma mun zo mun taru mun kunna wuta mun kunna wuta hadda balambala har da balambalan Ga fanka.
ga fanka. muna tauna
akan wani mutum akan wani mutum da ba yaran mu ba wanda ba yaren mu ba ba jinsin mu ba ba jinsin mu ba kun san dalili kun san dalili in ji shai
shi ya koya mana shai ya ce shi ya koya mana istighfar istighfar
da yawan salati da yawan salati ga Allah
da yawan faɗin la da ilaha illallah.
yawan faɗin la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu daina yin sallah ba a jami'i ba ya ce mana mu daina yin sallah ba a jami ba Mu tabbata in za mu yi sallah sai a jami'i mu tabbata in za mu yi sallah sai a jami ya ce mana idan kuka ga liman bai ci karku da sujada ya ce mana idan kuma gani man bai cika da ku'o da su yana kar ku bi shi sannan ya ce mana ku bi iyayen sannan ya ce mana ku bi yayanku ku dinga girmama su ku dinga girmama su
ya ce ku bar lalata ya ce ku bar lalata ko sigari ko sigari kar ku zuka kar ku duka balle wiwi balle wiwi balle giya balle giya balle koken balle koke kar ku sha kayan maye kar ku sha kayan maye me yake sa ake shan kayan maye me yake sawa ake son kake shan kayan maye kuka ce damuwa kuka ce damuwa in mutum yana cikin damuwa in mutum na cikin damuwa zai je dan sha sai je dan sha wai dan ya manta sai dai ya bambanta sai ya ce to ga la ilaha illallah sai ce to ga la ilaha illallah kuna faɗin ta in kuna faɗin ta tana sa a manta damuwa tana ka a manta damuwa shi yasa in ka zo zawiya shi yasa in ka zo zawiya ka zo wurin shi malam mamuda ka zo wurin shehu malam mahmuda za ka ya tara almajirai za ka ga ya tara almajirai wani wani sun safi bai ci komai wani sun sa bai ci komai ba kuma bai yi cefa ne ba kuma bai yi tebani ba kuma bai aje ba kuma bai aje ba kuma bai sa ran wani zai baki kuma bai tsara wa wani zai bashi ba kuma ta tana can gida tana zumbura baki kuma matarsa tana kan gida ba tana zuba da baki amma ya zo zawiya amma ya zo zaria ana zikiri ana zikiri sai wani haka yi sai wani haka ya kai zikiri
ya manta damuwa ya manta damuwa
zikiri zikiri sawa yake a manta baki sawa yake a manta bakin ciki manta a talauci manta talauci a manta makiya a manta makiya shi yasa su ba shi ya sa su baye da'iman a da'iman zawiyoyin a za a zawiyoyin su za ga ana taiban an za ka ga ana taibar annabi ana ta ihu shi yake sa su manta sharrin da malamai ke yi.
wanda sharrin da malamai ke yi duk inda kaga su bi, duk inda kaga sufi za ka yi cewa ko su malamai Haka za a koyo suna da babban.
sun sa ido a kai Sun sa ido a kai.
su yi sharri da baki Su sani da baki, su yi habanci su habaici, su buga zana su guga zana, amfani da kuɗi su amfani da kuɗi, amfani da ilimi su amfani da ilimi, amfani da makin su amfani da makirci, amfani da almakashi su amfani da almasu.
amma za ka zo ka same shi Amma za ka zo ka same shi.
ana zikiri yana ta haka Za ka zo ka same shi ana nufin yana ta haka yake.
kuma sai ka je makaranta Sai kuma ka je makaranta.
a gan su yi haka Kaga kuma sun yi haka sun mutu abin sun yi da gudu.
sun yi sharri sun yi sharri Sun yi sharri, sun yi sharri.
sun yi kazafi sun nage Sun yi kasa sun yi tsage.
kuma sun yi sun yi tabu tagumi kuma kuma wancan shi kuma wancan an bai shari an mai an sharri bai kazafi an mai kazafi an bai kage an mai kage An mai makinci.
an mai makinci mana ta zikiri yana amma yana ta cikin wuraren gaji yau ki ya ne koya mana yau su gane koya mana kuna so ku manta damuwa ko kuna so ku manta damuwa ta kiran Allah ku tafiyar Allah Allah zai mantar da ku damuwa Allah zai mantar da ku damuwa zai dauke muku talabijin zai ɗauke muku da talauci bakin ciki da bakin ciki da bacin rai ɓacin rai
shehu tijani yau su gane Allah ya kara masa yadda ya hana mu ɗaukar kayan wani ya hana mu ɗaukar kayan wani wallahi wallahi har tsintuwa yake kan mutum har sun tuwa ce kan in ka tsinci kaya kun kamanta kaya a ƙasa a ƙasa ya ce na wani ne ya faɗi ya ce na wani ne ya faɗi a yi cigiya a yi tigiya
abun mamaki abin mamaki almajirin shehu tijjani an almajirin shehu tijjani hana shi ya an tsintuwa hana shi ya a tsintuwa ƙasa a ƙasa amma sai ka ga wani amma sai ka ga wani ya tsintuwa a ɗakin mutane mai zantuwa a ɗakin mutane ya tsintuwa a shagon mutane mai zantuwa a shagon mutane har cikin aljihun har cikin aljihun mutane shin kuma yake amma kira da shi a ɗakin amma kuma daga yana zagin almajirin shi
kai duniyar nan kai duniyar nan da shi ban mamaki akwai ban mamaki mutumin da bai da aiki mutumin da bai da aiki sai ƙarya sai karya almajiran shehu tijjani suna istighfar almajirin shi fitare suna istifari yana gulma yana gulma almajiran shehu tijjani suna salati ga almajirin shi fitare suna salati ga annabi yana tsegumi yana ɗan ne da matsa da batsa almajiran shehu tijjani suna hailala almajirin shi fitare suna hailada amma yana cewa kafirai mushrik amma yana ci da su kafirai mashirkai
abun mamaki abin mamaki da shi sannan bayan nan sannan bayan nan shehu tijjani shehu tijani ya koya mana sani ya koya mana san ya juna hana almajirin shi zagin wanda ba almajirin ya hana almajirin shi zagin wanda ba almajirin shi ba ya ce in ka shiga ɗariƙan mu yace in ka shiga da rigar nan kar ka kuskura kar ka kuskura ka zagi wanda bai shiga ba ka zagi wanda bai shiga ba in ba haka ba in ba haka ba za mu tafi mu barka za mu tafi barka sabi ya zo
faman lam yatta izzi kalamina kamar lam yatta'i fi kalamina ala yamshi fi rikabina fala yamshi fi rikabina duk mutumin da muka yi magana bai ji maganar mu ba duk mutumin da muka yi magana in ji shafi da bai ji maganar mu ba ayarin mu ya tashi idan ayarin mu ya tashi kare bi mu kar ya bi mu
mu mun ce ai sallah mu mun ce ai sallah ba ka sallah in ba ka sallah in ka gan mu in ka gan mu ka ce mana a dawo ka lafiya ce mana a dawo lafiya
amma ba ma tare amma ba ma tare
mun ce ai karatu mun ce ai karatu ba ka yin karatu in ba ka yin karatu in ka gan mu in ka gan mu ka ce Allah ya kiyaye ka hanyar ce Allah kiyaye hanya ka ce ali mu ce amin amma kakka ne amma kai ka ce
in ba ka koyi da annabi in ba ka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam idan ka gan mu idan ka gan mu ce a dawo ka lafiya ce a dawo lafiya mu ko mu ce ali mu kuma mu ce amin
shehu tijani shehu tijani Allah ya kara mai Allah ya kara mai yadda abin da ya kara mai daraja abin da ya kara mai daraja tsananin koyi da ana mu koyi da annabi
ne da ta kai a zamanin yau.
sai da kai a zamani akwai waɗansu malamai akwai wadansu malamai ba almajiran shi ba ba almajiran shi bane ba ɗariƙa shi suke ba da rika su suke ba ba ma ɗariƙun suke ba ma da ikon suke ba amma sun yi littattafai amma sun yi da tafiya sun yabe shi sun yabe shi
dan ka san ba wai almajiransa bane kawai ke magana shi don ka san ba wai almajiran da kawai bane ke magana shi akwai wani littafi akwai wani littafi ana kiransa ana kiransa ashirbul mutabar ashurul muhtadar wa sirrul muntazar wa sirrul muntazar min ma'ini ahli al-qarni al-thalith ashar min ma'ini ahli al-qarni al-thalith ashar wanda ya rubuta wanda ya rubuta sunansa al-allama sunansa al-allama al-sheikh al-shaykh ja'far ja'far bin idris al-kattani bin idris al-kattani
a ciki ka zo ka ji yadda yake ban shi a cikin ka zo ka ji yadda yake ban shauki jari wani littafi akwai wani littafi suna kiransa silwatul anfas ana kiransa silwatul anfar wa muhadasatul akhyar wa muhadathatul akhyar liman uqbira min al-ulama wa sulaha ibfas biman ukhbira min al-ulama'i was sulaha ibfar wanda ya rubuta wanda ya rubuta sayyid muhammad Said Muhammad bin ja'far bin Ja'far bin idris al-kattani bin Idris ka al-Kattani je ka duba littafin ka je ka duba littafin ka ji yadda ko ba tijjani ba zai iya ban shi jana ka ji yadda ko ba tijjani ba zai iya ban shauki jana wani littafi akwai wani littafi suna kiransa ana kiransa tabaqatul maliki tabaqatul malikiyya wanda aka fi sanin sa da suna wanda aka fi saninsa da suna al-yawaqitus samina al-yawaqi samina fi a'yani mazhabi alimil madina في أعيان مذهب عالم المدينة
wanda ya rubuta wannan وانت يربط عنا ana kiransa أنا كرسة al-allama العلامة sayyid muhammad al-bashir السيد محمد البشير kafirul madani ذات المدني ka zo ka ga yadda ake yaban shi كذوك قلت أكي يبشو تجاه akwai wani littafi أقول لسان shi wannan littafi شي ولا لسان manya-manyan jigajigan من يمن ينتقى جدام malamai ما نبي mabiya mazhabar malikiya من يا مذهب المالكية su kadai aka tara شو كتلا كتارات
sunan littafin sunan littafin shajaratun nurin zakiya shajaratun nurin zakiyya fi tabaqati ulama al-malikiyya fi da babati ulama ulama al-malikiyya wannan littafi wannan littafi wanda ya rubuta shi wanda ya rubuta shi
shine al-allama shine al-allama al-sheikh al-sheikh muhammad Muhammad
bin makhluf bin Makhluf
bin umar bin Umar at-tunisi al-Tunisi al-maliki al-Maliki
akwai wani littafi akwai wani littafi ana ce masa al-istiqsa ana ce masa al-istiqsa li akhbari li akhbari duwal al-maghrib al-aqsa duwal al-maghrib al-aqsa wanda ya rubuta wanda ya rubuta sunansa sunansa al-sheikh khalid al-Sheikh Khalid bin ahmad bin Ahmad
an-nasiri الناصري sallawi السلاوي al-maghribi المغربي shi ya rubuta shi ya rubuta shi
akwai wani littafi akwai wani littafi ana kiransa ana kiransa hilyatul bashar miliyatul bashar في أعيان أهل القرن الثالث عشر في أعيان أهل أهل القرن الثالث عشر أهل القرن الثالث عشر وي من يمن يما لمي والمن يمن يما لمن شو قبل شو أجبن الدين ودم الله يتارى وأن الله تعالى سوء القرن نبوم شر أقرني نظام شهر حد مولانا حتى مولانا
wanda ya littafi wanda ya littafi
sunansa sunansa
الشيخ عبد الرزاق الشيخ عبد الرزاق
بن الحسن بن الحسن بن إبراهيم بن إبراهيم البيداري البيضاوي الدمشقي الدمشقي ka zo ka ga yadda suke yaban shi كذلك بيت كتير في شيء wani babban malami أقول بطن مالي Abbas أباس
shugaba ne شوغباني babba ne babbani
daga cikin malaman fas daga cikin malaman fara
ba batun jani ba ba batun jaya bane ji shi amma da yake zamani ɗaya suke da shi wata jani amma da yake kun hada zamani ɗaya da shehu tijani kuma ya gan shi kuma ya ga shehu tijani kuma ya san shehu tijani da ya tashi ya banza da ya tashi ya bar shehu tijani shi a shehu ahmadu shehu ashahu ahmadu baharu baharu da yi ulumi shar'i zahiri في علوم الشرع الظاهر
la masila lahu لا مثيل له fi ma ra'at ayni فيما رعت عيني kar kana ya fadl kasira وقد كان يحفظ الكثير
min kutubil fiqh من كتب الفقه an zahar qalbi عن ذلك الدين
wa ya fadl kutub al hadith ويحفظ كتب الحديث
wa ya fadl sahih al bukhari ويحفظ صحيح البخاري wa sahih muslim وصحيح مسلم wal muwatta والموقع wa amma kutub at tauhid واما كتب التوحيد huwa nazir al ghazali فهو نذير كذلك dan uwa sai ya ce za mu dakata magana akan shi jani magana akan shehu tijani baya tsari baya karewa idan ka amsa kai almajirin idan ka amsa kai almajirinsa ne to ka ba Allah to ka ba Allah
idan ka amsa kai almajirin ne idan ka amsa kai almajirinsa ne ka ba Allah ka ba Allah kun Allah bin Allah baya yiwa baya yiwa sai an bi manzo Allah sai an bi manzon Allah duk wanda ya ce ma yana bin Allah duk wanda ya ce ba yana bin Allah ba ta hanyar manzo ba Allah ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam duje yake bi dutse ne to ba Allah ba Allah
dole in za a bi Allah sai an bi annabi dole in za ba Allah sai an ba Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya mana yana gaya mana kul in kuntum tuhibbuna قل Allah إن كنتم تحبون الله fattabi'uni فاتبعوني yuhibbukum Allah يحببكم الله in kun ce kuna in sallah kun ce kuna son Allah bin ku bi sai Allah ya so sai Allah ya so ku.
duk wanda ya taho wurin Allah duk wanda ya so wurin Allah ba ta kofar annabi ba ba ta kofar annabi ba to jahannama yake to jahannama ya tuni ba
duk wanda ya ketara annabin rahama duk wanda ya ketara annabin rahama sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin Allah kai ya tsaye tafi wurin Allah kai tsaye Allah zai ce masa to ka zo to Allah ya ce masa to ka zo kuma da Allah to madalla kai na maliku kai na maliku kamar shi ka ba shi
ba a zuwa wa Allah ba annabi ba a zuwa wa Allah ba annabi fa anta babul lahi ayyu mar'in wafahu min ghairi kala yadkhul فأنت باب الله أي امرئ وافاه من غيرك لا يدخل sabi shi kadai ne kofar Allah annabi shi kadai ya kofar duk Allah wanda ya zo wa Allah ba ta duk wanda ya zo wa Allah ba ta kofar sa ba ba zai karbi Allah ba zai karbe shi ba